والصلاة والسلام على كان يوم السراد والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تكن سريكي قومنا لأن تعالى رضا لا يعطى الرجب hijira mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma shi ma ɗaya ga watan ɗaya dubu da ashirin da biyar wani littafin ya haɗe ke jiya za ka ɗauki musulmi suka bayar da sanarwar cewa shi watan jima'a da akara bai cika talatin ba ya yi musani kenan kuma da mabiyan da ashirin da tara shi kuma wannan talatin da ɗaya ya mata da kwana biyu wannan shi talatin da ɗaya wannan kuma ashirin da tara ta bi biyun sun fi take zai zama yau daidai ɗaya ga rajab ɗaya ga jimadar ɗaya ga januwari azumi na fara mutuwa kai kamar da aka saba a irin wannan tsara a mana karatu a cikin littafi mai sunan addu'ar ruwaiya na babban malami cikin rabuwar mazan jiya Muhammad al-Allama Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala wanda ya rasu hijira ta cikin sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin wannan kuma shi ne garfi na talatin da tara shirin gyandarsan wannan littafi da kuma ana cikin kitabun sauri littafin da yake tattauna matsaloli na azumi ga azumin muna tunkara da kuma matsalolin malami na tattauna mana za mu tashi kan fasari ko mafi yawa bugun akan sa fasulun yabtulu bil akli wa shurbi wannan fasalin yana bayani ne a kan ababen da suke ba ta azumi yaushe ne mutum za su ya ɗauki azumi kuma azumi ya lalace sai zama ko dai za a rama ko kuma za a rama har da wani abu na tara ko kafa ko ikijifari da sauransu saboda shi azumi ko ramadan da ya shigo cikin shi da alfarma ba su ce ta wannan alfarma da yake wani fasalin kuma yau kudu azumi yana faci bil akli wa shuri da ci da sha to da dama daga cikin manyan al'amura na azumi shine al-imsaku anil akli wa shurbi wa sha'awatayn batni wal farji min dulu'il fajr as-sadiqi إلى غروب الشمس أو إلى غروب قرب الشمس بنية التعبد لله تعالى. كاتا daga lokacin da aka ce alfijar na gaskiya ya fito shi ke ne da asuba ta sauka lokacin ta ya yi kuma lokacin ta ya shigo yanzu da ci da sha da sauransu dukkanin su haram idan mutum daga lokacin da alfijar ya hudu zuwa faɗuwa rana ya ci wani abu to abin da ke kai shi ne matsala sauni azumin shi ya faci bi hada al-akli aw bi hada shuri nan wurin da yake ya fito da akli wa shurbi malamin da ke abuda wannan shi ne ijma idan da gangan ne da gangan ya ci abinci da gangan ya sha abin sha ko ya sha da dabara ko da hila hikima wanda wannan ba zai fitar ba zai fitar da mutum daga daɗa inganci ba to sai sai adadin mutum ya faci wannan hukuncin babu saɓaniya tsakanin malamai to a wanda ya ci abinci da gangan azumin shi ya faci to amma wanda ya ci da mantuwa fa shi azumin shi bai faci ba wanda take fahimtar jumhur kuma kuke da dalili akwai hadisi na sayyidina bi hurairah radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam ya man nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba fal yatimma sawmu wa innama at'amahu Allah wa taqa ko fa innama Allahu at'amahu wa saqa wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa to ko ya fanyakin masauro ya cika azumin shi to ya ci gaba da shi to da ka azumin shi bai komai ba saboda ne fa innama Allahu at'amahu Allah ya ciyar da shi wata kalmaki wata rahama ce wani tausayi ne wani bonus na lafiyowa wancan abinci mai daɗi Allah na so ya ciyar da wani to ne ya hanya sai masa da mutum yana azumi sai ya tashi ci shi ko ya ci gwargwadon abin da shi ne rabon shi ya tuna mashi to kaga wannan babu saɓani in ba abin da ke wajen mazhabar malikiya ba shi ne za ka yi cewa wanda saɓani wannan ne ake da wani abu ne kama da wannan na saɓani a wata annabin da imamu tare kutum ya rubuto ya fitar shi kuma yake fa inna ma huwa rizqun sa'atu Allahu ilayhi wa la qada'a alayhi wannan wani arziki ne da Allah ya sarki ya koro yake ci abinci da mantuwa kenan Allah ne da dama ya koro akwai lafazi kuma na su ibn Khuzaima hatta shi annan da rubutunin ma aka yi mai ibba da limin hakim annai sabu kenan ke ta nake ce mana fara yau min ramadan na siyan fala kaza abin wala kafa mu ke mun ta ci abu da mantuwa a cikin watan ramadan fala kaza a ali babu damuwa a gari don zai ci gaba da azumin shi rufe alaƙalin ma'an talatin yana cikin da aka bai cewa alƙalin sannan wala kafa ba zai raha ba kuma zai san fara da aka dai duk mutum da ya ci abinci ko sha masa da gangan azumin shi ya faci zai rama wannan azumin to maganar kafara fa ita ce matsalar da ke masa lafiya kuma abinda mazhabin malikiya ta ce akai kuma akwai kafara akai saboda rena alfarmar wata ne da ce ta alfarmar wata kuma rangwame da kusanci ana yi wa mutumin da yake da wani farkushi ne da kuskure ba mutumin da ke da farkushi na ganganci ba za a yi wani sassauci ba to shi ne yake wani jima haka azumi ya fashi da jimani shi ma nan babu tsakanin tsakanin malamai an lahu ya fito su ya maɗi da waka idan ya riga ya faru azumi ya ba shi ma hukuncin zai zama min alidin ko abda sawa kai ta bai halatta ba wannan rikin hadawa tana alamtar da saba sabanin da ke kasa mazhabar malikiya da wasu mazhabi da abin da suka tafi shine da cin abinci da shan abinci a da jima'i da gangan in ba ka abinci wasu mazhabi da suke a jima'i ne kawai ya baka azumi daga na kai da gangan amma da shi da sha a azumin ne ya lallace abin da kawai ke kan mutumin shi ne bala'i da masifa da ke yin sha lafiya gara ne ka fara to da dare ne kan azumi tun da garfe ya karya azumi da gangan har ya mutu ba zai biya wata ranar baya ɗaya ba yanzu kawai abin da za a ba shi shawara shi ne to shi kam ya riga ya yi cikin da farfata tsakanin shi da Allah ya riga ya ɗigo ta da fadi yanzu abin da ke kan shi ne ya tuba ya koma ga Allah ya yawaita ibadu musamman na azumi sannan ya rika jin abin na damu annadamu alama fata kenan to idan ya yi haka shi ne sai a ce to zai jira lafira da dama dama ba wai zai jira lafira ba kyan ba a kyan kasan yana nan matsala kuma tana to lura da wasu dan saɓanin da ke tsakanin malamai sai shi ma na nan ya yi ka wani abu kamar ya raba kaga ya kuru bil akli wa shurbi ina da yaro ka wani jama'a uku don ma ya tsaka kasa wanda ya sa kasara da gaba ya zama aka shine ala abin da ke nuna tabi'a amma da ya dan mereka. Kita untuk kita cerita awal untuk kita dan awal kita istinafun halal. Awal makanan ya hakikati wal jima' wa akhara yaktur siyam. shi ma yana ba ta abin ba ne aka fi a kan ba idan wasu ababe ne guda uku suka faru da gangan to azumin mutum ya ɓaci kuma daga lokacin da suka faru azumin ya ɓaci ko mutum dole ya kai saboda mutum da raguwar al'armar wata wani kyauta na daga ranar samun na ta abinci a dole mutum ya sani daga tarihin komai har sai zuwa lokacin da rana ta fara idan rana ta fara shi kenan sai jaddada niyya daga wannan dare zuwa zuwa daga nan sai a tashi da azumi da shi bayan sallah sai abin da shari'a ta dora mashi na ramuwar wannan azumi ko kuma ma ya fara fara da tuba tun a cikin ramadan daga nan ya ci gaba da azumi shi bayan an kammala kuma daga nan sai ya ramuwa ko har da kafara sannan ya ci gaba da neman gafara da kantar Allah mai yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta mai abin da ya sa wasu malamai ke bambancewa shine shahararren hadisin da ya tabbata sun sai bukari da muslim na wani mutum da ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halaktu ya rasulallah rasulullah na fa halaka ba na riga na ɗigo ta da fadi ni da Allah ku na samu matsala da shi sannan ya ce ma halaka me ya halaka ka kada wa kata ala mura'ati fi ramadana matata na aukawa da azumin ramadana da rana shi ne sannan da Allah suna umarce shi da yayi azumi akwai suna hadisin salmamu abu dawud da alimam ibn majah duk sun ruwaito shi amma kan ta bai sa da sabon bukari da muslim ma sakon ya isa da ka da wadannan ababe guda uku duka suna ba ta fahimtar mazhabar malikiya kuma za a yi sahara mutum zai rama hajjin bayan ya tuba kenan sannan zai yi kafara kafara dan ababe guda uku ko dai ya yan tabawa ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin akalla ya ba su abincin wuni abin nan so biyu a wuni daga nan kuma in ba zai wannan ba sai azumin wata biyu a jere ko kuma azumin sittin a jere sai ce wal aiwa amjad amai da gangan shi ma ya ba ta ne in mutum ya kago amai da gangan ya ba ta azumi shi wannan da ittifaqi ko da ijma'in malamai da ba ta ya ce ta kafa amma dai azumin ya bashi za a ramar shi sannan mutum zai yi abin nan neman zai nemi gafar da Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam eh kan kamar da su ke nuna kan kiyaye ba ta duka aure ne a cikin shi ko da irin da ke karanta da yaro ma'auratan azumi eh ko da kace yin da kiyar azumi Allah ya mura goma to yanzu halar da ka ya kai kamar da goma da Ramadan ni ko eh eh aka da shi ne kai waya to baya a to ai da wutar da yana gara cikin duniya kuma in ga dama ne sun masara mutum sittin rage mugu ya isi mutum duk mutum da a ne waina da mujallabi abin da daya da rana ɗaya da yamma da yi waina a ne burabu ko kuwa ne don kawai da ba mutum abinci da kan da zai so saboda yi abinci so biyu mutum zai iya rayuwa da shi ko da shekara ɗari biyu a duniya kuma ba za ka al'adun yunwa a cikin shi to sai dai kuma kaga wannan yana halan ba abincin kuma abincin ake so ba muna abinci ba a ta aka ruwa ba irin shi ake so ba yi ne ba su da ta wannan matsalar da ke faruwa su su su angunan ko su masu auren da suke da bukatar masu su su je su kan Allah wanda yake wannan yana halarta akwai jahilci akwai rashin manufa akwai rashin sanin da ke ke lahira kowane ne girman Allah mutakin girman Allah a ba ai ba ma zai ba ai azumin ta shi ma ya azumi shi a tunatar da suna ma yadda za a yi azumi kama da ga galibin wani ya auren da duniya da adalci ma da nuna goshi za a mai da shi ya zama yaro a sa ya a sa ranar yayi shi a ranar aura to ka ku a yayi shi a ranar aura ko ranar aure bai na cikin da'irai yara sai za ka ga in ka bibi yadda zamantakewar take kwama talar tayyar kar ka ce kuma sabbin tuba ba sabbin tuba sabbin irin wanda suka shafi musulunci wanda yanka matsa mai gide maka goji kuma da gaske ne shakan na baka maka yi amma ka ji zamantakewar ta ifa ma tana za ka ji abin ba mu kyau za ka ji mace kayo za ka yi mijinta ne sannan shi ko a yanzu yana da gida ko an ko da mutum ya aure a ɗauke mai sallah ne ba abin da ya gani ko ta kawo kukan bai wankan janaba ake duk fitina ke kama da mai kawai duk fitina ke su fi jikin da aka wada kuɗa ne wanda ya fi daga alaƙar da mazuwa na wanda jikin da aka wada kuɗa ne ba kawo mutum ne ana zai jin kurai jini ya iya ba sai ci ya karanta jarida ne duk inda aka yi maganar gwamnatin tarayya ba an ya karanta tun daga kurkuku duk ba inda bai buɗe ba da wannan kuma ba mamaki da abu da kuma ga kan da ake ce su da aka akwai bukatuwar a baiwa angunan domin ko kuma a shawara ko a yi bikin gaba daya a sha'aban ko ya ce da duk bikin da za a yi na sha'atun da darajar da sha'aban ta ma da ramadan ba a cika yi ba to a gashi a tattara su a yi ranar idi a yi ranar idi da sassa da ranar idi kowa a masallacin su na asuba kafin kafin da duk da ɗaura aure nan domin masallacin idi sai a sanar da an guda a da su yana su murna kaga ma ya ci tudu da yin ma rigar an gurce rigar yi an dawo ana tuwon sallah ana girkin sallah ita kuma akai amurya ita ma kenan shine da za a shawara haka sai ya fi sauki idan mutum ya tago amai da zanzan adalin shi ya fara sai hadisin sai na biyu kare da kare da lawan nabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar da abu kai fala alaihi kaza wanda amaliyarin ta ya bi kuskure ba bisa shi ya tago ba ciki ya bani da nura da rashin lafiya kai mutum ya barke da amai nabi yake fala kaza alaihi wanda mutum ba zai rama ba to da ka'idar addini ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma da yake wawa littafa amda falyakafi wanda ya kago aman da gangan tilas ya rama wannan mutumin tilas ya rama sai ga ya sai ya ya zo ya rama wannan azumi wannan hadisi da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi haka Imam Ibn Majah da mun gara ka domin duk su ruwa ito yi alin haƙi ma ta bishi a cikin almustadar in shi ya halitta ke haini to da shi amai ana kallon abubuwa ne guda biyu shin mutum shi ya ta hanko aman ya da shi a baci a aman ya fi karfin mutum ne da lura sun tsautsayi ne to irin wannan mutum ba zai rama ba sai dai kawai idan likita kuma ya ce ko aman ya ci jikin mutum akwai bukatuwar ya sha mace akwai bukatuwar a tsara mashi ruwa akwai bukatuwar a tsara mashi jini akwai bukatuwar ya ci abinci wannan kuma matuƙar likitan amintacce ne kuma a ƙararre a wannan fage na shi to da fi haske abin ɗauka ce sai mutum ya ya ɗauki shawarar sai zamana rashin lafiya shine tilar karya abinci ya ce wa ya haɗu lisani haɗa azumi da fasa kafu fasa buɗe baki ya haramta wannan wasu ɗabi'a ce da mutane jahiliya ke yanzu ma ko ka ce ma musu haɗi ne ma da wuya ne to sai muka gode ma aka ce haram ne mu ta ƙara mana kyau ke idan ba an halatta ma da wuya ne su mutane jahiliya na irin wannan zai tashi ya yi sahuru yau misali da su da su ba ya yi sahuru yanzu ga can bakari ba ana buɗe baki ba zai yi ba sai ya wuce da azumi sai gobe kamar yanzu sai ya buɗe baki ya yi kinke wani kuma ya je gobe fa sai ya sake wucewa sai ya kusan awa saba'in da wani abu ko kamar awa saba'in da wani abu kusan kwana uku daga nan sai ya zauna sai ya ci abinci kuma suna ɗaukar haka a matsayin wani abu na bakinta wani abu na jarumta musamman kuma ba akwai da ke yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shi ya nuna da sallama zai ji sai kwana uku bai ta abinci ba ko kwana uku ya ce to kar ku kare wannan ni ne zai iya ubangiji na shi yake ciyar da yana ba da sinadaran da suke tsayawa matsayin abinci su da ko ban bukaci ban ci abinci ba zan iya kaiwa lafiya akwai hadisi na hadisai da dama a wannan babi abin sai da haka da lamana da hadisi Allah kan Umar da hadisi sai na Abu Hurairah sana cikin sahihai Bukhari da Muslim cewa amma aka tambaya da ita Rasulullah ta ana mu bisa mu rika dena buɗe baki kawai mutum ce da kasa ma sai kana yi sai mutu a a to ai ku ba kama na kuke ba kuma wannan ita ce gaske na magana kowa ba kamar shi yake ba waye kai waye kamar ka ne da ne hikimar waka hausa yake cewa waye san matsayi ya naka waye ke da irin rabanka tun da Allah ya yabe ka duka wanda yake kama ya gaba duk wanda zai dai san shi ko an faɗa musu ko ba a ce musu muna ƙara. Da aka yake cewa shi ba kamar sauran mutane ba ne, Allah mutum sarki yana ciyar da shi yana shayar da shi. To sai wasu suka ce, to ai ba azumi ke wa kenan. Yana ciyar da shi yana shayar da shi. Akwai cewa ma'anawiya. Akwai shayarwa ma'anawiya ba hissiya. Hissiya take ba ta abin. Farin ciki sai ke saka da ka koshi daga wani abinci da wasu ke rike kuma da ka san kana jin yunwa kamar yadda bakin ciki na kosar da mutum ke wani lokacin abinci na cikin farin cikin nan ya kosar da shi in kana azumi ne azumi ka bai kare ba idan ka ce ka koshi da me ka koshi da tsagirin farin ciki na ɗazu ko da tsagirin bakin ciki na ɗazu to irin shi ne ya ce wa'ala min aksara amda wajibi ne akan wanda ya karya azumin shi da gangan kafaratun ya yi kafara dole ya tsaya ya tabbatar ya yi kafara wanda a nan ne ake iya gane kwarin imanin mutum ita wannan kafara da mutum zai yi kamar ya take ya ce ka kafarati az-zihani kamar kafarar zihari kafarar zihari ita ce kafarar da aka ambata a cikin surutun mujadala wannan matar kaula da ke kaiwa da kuma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama tana so ta ji matsayin auren ta da mijinta annabi ke ce mata da yake ba ba na fatawa ba ba daukar min da hukunci ba mutane dai tana zuwa ta cimma ayoyin sauka قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير Allah mai ji ne kuma mai gani yana cin duk tattaunawa na kuke kuma yana kallon cikin da ne yi wajen nuna nisa'i ma hunna umma waɗannan da suke kamanta madansu da matansu da iyayensu su sani iyaye matansu ba iyaye matar mutum ba ma'aikiyar ce ba ce masu yi wani ce kaga wani ayar ko ana faɗa maka yadda matar ka za ta kai da kula da kai ko ka ba ma'aikiyar ka ta kama ba to da ka sai ka faɗa masa mahaifiyar ka kiran son zaman lafiyar ka ka take ji dangantar har ma ko kamar sabon da aka ne ra'ayi yake cewa halitta bayaniyar da yana wasu ayoyi in ka kalla makurani ya kusan haka ya taho da salam da ana maganar kyautata ma iyaye ba a sa shamaki ba a kyautatawa wa sahibu kuma fi duniya ma'rufa haka kuma aka fara kai tsaye amma da aka wajen mata ba amma da nan aka dan murga wata babu dan an nuna maka akwai dan shamaki wanda ba ni wanda ba ka wa ashiru wanda aka ke girma abu dan ke ba ce ba sai ka wa ashiru wanda ba amma ba ai ba ka da requirement da credit din kuwa ita mata kai tana dawowa ga wasu maka wani zafi sai ka ɗauki kuɗin ce bane kana mai kudin da so bana za ta yi eh mana to wani ba ne mu haka ne ta ki ba da biyayya sai ki da kuɗin ce bane ka amma kana zuwa sai ma ake ka karfi ta da fada sai kuma ka aje kuɗin magani sai ka aje kuɗin da ka saba ajewa kuma sai ka za ta ajiye amma ba ta da na guri ma ta san kuɗin zafi sai ka zo ka je ko kana shafin Allah ma'ana ina ai kawai shi kenan ko ta zo ta tafiya ba ta tambaye ka ba inda kai sai ka kira ta ai to ni kawai na yi gaba ka turo ma na mota da na abinci kar ka tura masa koci ka tura koci na ba ba amma kuma suna cewa ya halatta namiji ya tuki mace a wurare guda daga ciki ka yi tafiya ba da izini shi ba ya ba shi wa zai zane ka ba wai ka kirge ka ba ka san sun zane ka ne jikin da ya kaya maka ai dai sun ji an ce wani lokaci ya ba cikin gudan da ba ne damuwa wani mai hikimar waka aiki ta ya ce lokacin da wani ya kashe mana wani ya harbo min kibiya ta sai ta soke ta ta soke ni a makasa ce wallahi ban ji zafi ba saboda zatona wanda yake sai ya kashe ni ne ya kashe amma ki da nawai wani ne wanda ke kafin shi sai kashe ni bane ya kashe sai bakin ciki ya kashe ni ka ta har ya kashe to da kuma lokaci in aka yi maka wani abu in ka kalla wanda ya abu sai abu ya kara maka dan kai amma lokaci idan ka kuma ka wanda ya abu ya kashe a ko ba wata damu to da kuma kiyaye na dabi وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فوصاحبهما في الدنيا بالمعروف ba a su kotun kyautata maka sai a ganin ka to sai riga sun kyautata maka sun farko amma ita mata tana nan za ta samu alfarmar miji ne a lokacin da ta kyautata mashi in ta ki to dama ta faɗa mata bil ma'ruf aka ce ita wannan ba'un din sai ka miƙar da ita ka ga da maka faɗo ita kin ga ba'un a kasa da ka ya ta ce waɗannan matan da kuke masu bihari ba iyayen ku bane in umma hatuhum indallati wa ladum gaskiyar magana mahaifin su ne waɗanda suka tsuguna suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura kani da Allah wannan mummunar magana ce da suke faɗi wa inna Allah la yaquluna ba to shi zai ce wai bayan matar shi kamar bayan mahaifiyar shi duk da kan a cikin haka wulakan ta mahaifiya bai san kimar ta ba bai san kimar ta ba to da wancan bayan bai amfani ba wannan gudun kana ce sai da ka gano na wannan ta zuciya to shine sai ya faɗi kafara ta zara والذين يبادرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة أبو نفر كوكين أبو نفر كوكين كفارة فتحرير رقبة مثل زي كفارة لكن سباوة من قبل أن يتماسى سيند باب غيرها سيند أجل أسامه التي فمن لم يجد idan mutum ya waba ya waba akwai wannan babu ita ko ga kudin ba baiwar ko kuma ba kudin ba baiwar ko ba kudin ga baiwar da makamanta haka to sai yake wanda bai samu wannan ba a siya mu shaharai mu ta tabi'ai shi ma nan sabbi ayyan da mata sai abin mataki Allah ke idan bai samu iko ba bai samu fiskina miskina fiskina miskina fiskina to shi ne ke wannan kafara da kace yake da kariya a cikin gidan ka farko dai kan tabawa bayan yanzu za ki wahalar samu to shi ke ne da a yi sai mun yi azumi guda ce in mutum ya fara a farkon wata kamar yau ɗaya da rajab sai ya fara sai aka bi karshen rajab sai rajab ya ashirin da tara sai aka bi rukun da aka bi sha'aban sha'aban ya ashirin da tara sai aka bi sai zama azumin kwana hamsin da takwas ne amma idan ka dauka a tsakiyar wata dan bai fara yau sai gobe yanzu shi ba magana sai yau a cikin fara da yau ta ga kawai cikin zikir da kai tsaye kuma ba zai yi su ba lokacin da ramadan zai iya kure mai kamar yadda in dai bai riga ya fara yau ba to ka'ida ta shiga azumi da gobe ne ba zai iya adadin tun da ba ce ta shiga azumi sai da ba zai yi ba kenan sai dai yi ta sai bayan sallah akalla na na tilas bayan sallah da kwana daya na mustahabbi kuma bayan sallah da kwana to shi ne yake cewa وعلى وعلى من اخترى عمدا كفارة كفارة الجهاد زي كفارة إذن كفارة وإن دعت وإن دعت قولا وإن الجهاد ما تنشيني وإن كفبا جدولا لكي وينجب تعجيل الفكر وتعقيد السحور أنسو مستحبين أجد جوته تبعي أقوم تنكر تسهر في حديث يوم بيشتهرني نا سعد سعد بن سعد الساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل من خير mutane ba za su kushe ba suna cikin alkhairi matuƙar suna da kauce buɗe bai in ji za ka kauce buɗe bai to ba za ka rabu da alkhairin Allah ba shi zai kawo maka fatahi da buri da cin nasara ta inda ba ka taɓa tsammani ba sai sa ne kauce buɗe baki ba ba ba ba ba kullowar sauraro ba wannan fahimtar yan shi'a ce a manhabar su karkatacciya dan shi'a ba kai sai maka buɗa baki ba ya ga sauraro sura ta rike da su sallah a bada ta babu babin taqiya amma kuma sai ya ga sauraro da shi wannan ba shi ne kaida kaida shi ne gurubu kursi sharri shi wanda ka kwanan ya bace kawai ka kwanan ya bace yanzu kenan zai ke yi wa duk da gidajen mu haka amma kun dogon abu nan mitoci don ruwa ya shiga sama gida gilashi ne inda muka daina daga muskwara ga shi ya shige amma ga wani can cikin da ana ganin ga wancan dogon gini ko jirgi ya zo wuciya ga tsaye ya rana ta haska shi wani a tuwa ruwa da wannan ba ta mu bace ta wani gari to da an ce rana ta fada sai a sai a sai a ce sai a sai sai a buɗe baki shi yasa lalanan ma akwai buƙatuwar su su su raya wannan sunna ana ƙoƙarin kashe ta da ƙarfin tsiya da azumi da ba azumi ba haka ake yi da an kira magariba kawai sai ka dan fara wannan wannan bid'a ce da ahlus sunna ma kamar sun ta aikata ta yi bid'a ce ai aka kira sallar magariba ku ba da miki yana wanda zai dace lafi wanda zai buɗe baki ka ga cikin minti biyar za ka iya cin dabino in ma da shayi za ka rike sha in ma da kofin kunu ko wata ledar kunu za ka ɗaura duk za ka iya kulawa duk ka sha don kosanka in ledar ruwanka ɗaya biyu uku duk ka shanye sai magariba kana da rai amma yanzu an zo ka kira a fara kana da mulkin da biyu kawo rigar da an fara wasu a kai kamar da wasu ne ma ya karanta dogon sura wasu a kai karanta an haku da ta kafir shi ya yi zuwa ce wasu yi a ruku wasu yi a dama shi ke masha Allah su za ka ladarin mu na bukatar su fahimci wannan gaggawar ba ta wuce ta addini a addini ce a addini ta shi ma mai yasa kafin suke nafila tsakanin kiran sallah da magariba nan sallar sallama bai fito ba ko kuma liman bai fito ba ko da baya da kuwa shi ne ana son cikin ta buɗe baki idan kana da tabbatar rana ta fata ba ruwanka da wani mai kiran sallah ba dai ka ci kiran sallah ba kirshi mai kiran sallah kiyasi yake amfani da shi sannan wa ta'biru sahur da kuma ko suhur ko wasu bugun yana sa sahur wani bugun kuma ya sa sukur kowane yana da mana in ka ce a sahuru shi ne abincin da ake ci a sahur kamar alwaru ruwan alwala in ka ce kuma a suhuru shi ne aikata sahur da a zauna a ci abincin sahur sannan idan ka ce alwudu ita alwallar da mutum zai zo ya abin nan a ga yana aikatawa yana wanke hannu yana kurkurar baki yana shafa ruwa yana wannan alwudu kenan da me yake wannan alwallar ta alwudu a ga gashi ka zauna kana cin abinci kana shan abin sha da asubahi kafin budowar alfijir sai a ce kana suhur da sahur tunawiru sahura bisuhuri to shi nan ma kamar shi kuma ka tinkirta shi karfe nawa da kudura yake hudowa shi kenan sai zama tsakanin kammala tafurfinka da hudowar alfijir bai a karanta wasu yan ayoyi ba ta kai ka minti biyar minti goma amma ka san cikin karfe uku na dare cikin karfe biyu na dare ka yi safar to sauran ka ya yi safar amma kuma ka bar wata lada a wurin yanzu alkhairai za su kuce maka saboda la yazalu nasu bi khairin ma akkalu bi fitara mutane ba za su kushe ba suna cikin dacewa da samun alkhairai daga Allah mutukar suna gaggauta buɗe baki suna kuma dinkirta sahur suna ga wannan sunna ce ne karfi sannan su masu kiran sallah da azumi shi ma akwai bukatar su samar da horo su san gaske ya zamana kai ka iya gane alfijar galibar da kalanda ake dogaro ita kuma kalandar nan kiyasi ya zai hana shi lada ne ya dogara da duba a rikikin sa lokacin yayi sai a kira shi ko mutum a karan kai a gida to zai iya la'akari da lokacin da ake kiran sallah kafin lokacin ya tsara cewa ya ga kada kullum mutum ya zama a makari a makari in ka kalla wannan hikimar da ke cikin nan za ta iya harago abubuwa da dama daga cikin hikimar shi ne kenan asalin shar'anta mana azumi ba don wahala ba yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ka duba waɗannan gadodin guda biyu da ke da muhimmanci lokacin sahur ya ka ce ubangi sai jakka lokacin da alfijir zai gudu za mu gaba buɗe baki kuma aka ce to da tsara rana ta dan ka koyi da yunwa yunwar da na ɗaya ba illa na ce mana ba tun da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam aka karanta mashi azumi ake ba wani abin ya illata masu harka ma su tambaye su albarkar azumin ma suke samu sai talaka amma duk da cewa yunwar ba za ta yi mana illa ba amma Allah baya so ya azabtar da mu da yunwa sai aka rage mana wasu mintocin azumin ta wajen yanki abin nan wasu kwanaki a wasu mintuna a farkon azumin lokacin sahur da kuma karshen azumin lokacin buɗe baki da kuma yadda za ka Allah ke juya azumin fi jami'i usulin sana duk wani bangare na shekara za ka an taɓa yin azumi a ciki duk wata rana da ka sani ko duk wani sati ko duk wani wata ko duk wani yanayi an taɓa azumi gina duk wanda suka yi shekara abin nan talatin a nan wanda ya ce ya shekara talatin yana azumi akalla ya ga juyi ɗaya duk shekara talatin yake juyawa da ya azumi ana sanyi mai sauki-sauki da mai matsakaici da mai tsanani da ya azumi ana zafi mai sauki-sauki da mai matsakaici da mai tsanani da ya azumi da damina farkon damina da ya azumi tsakiyar damina da ya azumi karshen damina duka fasulu sana bayan ya azumi yanzu kaga ya kusa dawowa alkalimatul bahriga haka ne ya faɗa cewa kaga azumi lokacin sanyi shin bulus ne tumbiɗin zafi ana koda sanyin nan a ce ka ɗauki azumi to dama ba azumin ma ba ruwan ka da ruwa to sai kuma ka ya zo gaban lokacin azumi nan da shekara hudu biyar ya dawo tsantsan lokacin sanyi to yanzu shi ma wani juyi ne in ka lissafa da wani da aka yi a can baya kuma shekara talatin za ka samu in ka kirga shekarun har a gama yi a sanyin zai ɗan yi wasu yan shekaru ne ana yi a sanyi daga nan zai dawo damina zai dawo damina to daga nan daga nan daga nan har zai sake koma lokacin tsananin zafi shi ne juyi uku mai wuyar gani da hausa suke cewa shekara casa'in kenan ko tamanin da wani abu da aka yake cewa yin da buka asiri da fitiri an so an mustahabbantar da gaggauta buɗe baki wa ta'khirus suhur da gaggauta sahur saboda wancan hadisi na sahal ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu an da kuma hadisin Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu da yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu ummati bi khairin ma akharu as-suhura wa aktaru al-fitra malike cikin musnad Imam Ahmad mutane al'umma ta ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna jinkirta sahur kuma suna gaggauta buɗa baki kamar yadda hadisin zai ibn sa'id ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake tannahu kana baina sau yake shi zai ke gudu sabir yake ta annabu kana bayyana ta sahurihi sallallahu alaihi wasallam da kulli fi sala qaddara ko qaddiru ma yaqra'u ar-rajul 50 aya ya kiyasta ya ga daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai dakatar da sahur da kuma lokacin da zai zo dan fara sallar asuba ka tantance ka karanta aya 50 bai bayanin aya 50 a wata sura ba aya hamsin a bakara dogon karatu amma yanzu idan ka ɗauko aya hamsin a suratu maryam ko suratu taha da masu kama da ita masu gajerun ayoyi ko ka zo aya hamsin a suratul waqi'a to koma dai ina ka ɗauka sai ka ga sakon da yake sai isar shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sahur cikin dare a yana yin sahurtin shi ne dab da hujowar alfijir sai daga ya gama ɗan lokaci ne kaɗan sai alfijir ya hudo sai ya fito ya samu sahabbai da shi sallar asubai walaikun salam wa rahmatullahi eh Eh irin wannan na lalura ne in ta yi ba zai bata mata abin nan ba saboda ba da gangan ta kago shi ba sai dai kawai idan tafiyar akwai yadda za a yi a kauce to kawai sai a kauce ita wasu wakilce ta ko ta kira ta abin da za ta yi ta waya to da shi kai samun kuma dukka ta ta zai don kuma babu makawa ko idan za ta ko sai shi zai je to ba laifi sai ya shiga ko da cikin matakan dai da suka kamata fattakullahu mastata'tum wasma'u wa fi kullum mutai tsoron Allah gwargwadon abin da zai zai iya to Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Eh. A ba zai yiwu ba, dole sai a jere, saboda mutum ba zai fara ba matukar ya san akwai abin da zai yanke shi. Mata ne kawai aka ba wannan hurumin saboda yankewar jinin haida. Ko ta sun cewa zai ba za ta yi ta kwanan sittin kila ba ta yi jini ba, ba laifi ta fara. Radda jinin ya zo ta yanke, radda ya ɗauke ka ce gari dole ta dora. ita wannan shi ne amma shi na miji matuƙar ya auna ya zaya ya kone mashi to zai haƙura kuma ba in so samu ne ya ciyar mana akwai malamin da suke bibi da ciyarwa da ya zai ta azumi ta jan masu shaguna unguwa a tsara ko in nan sai azumi kare ka amfana in ma baka dan cutar da wani ba ɗaya da biya siyan gawo rogo in sati biyu baka siya ba buhun ya ke karewa to kawai sai ka zo kai maka auro masara dawa wake sai ka ciyar da mutane ita Allah ne mai kama na ko jikin ba su san da jiki ba duk da zuwa rinsu sai kai wasu bayani to da kuma sun je ba zai ɗauka matuƙar ya san akwai abin da zai yanke shi to sai wannan juma'ar shi ma ba za mu yi karatu ba wannan karatun juma'a ya haɗa da hutu dogo ina da tafiya ranar da zai bauchi to kuma zai a kawar ma za mu da sai dai sati na sama insha Allah. Zaka wanda ba su yi ba ya sanar da su kuma ran juma muna fatan za a sake sanarwa ana da su yana kan da kuma da hindi ka shirin mai da ya ne ka tattarkar da ya yi da